أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين السلام gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗurmu a markaz ahalus sunna wal jama'a wanda ke ungul karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar. Yau muna juma'a bakwai ga wata na Jumadal Ula, hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da ɗaya, wanda ya dace da uku ga wata na farko shekara dubu biyu da ishirin. A sati da ya gabata muna cikin tafsirin suratun Nahal. mun zo ƙarshen bayani akan aya ta 78 kina yau insha Allah za mu tashi aya ta 79 insha Allah kayan nan akwai 'yan tambayoyi guda uku da nake da su ta farko duk da mas'alar ta wuce ta amma akwai shubha da ta biyo baya wanda 'yan wasu ta matsa kan tambayar balle wanda suke waje masu shuraren haka na wani abin ya kawo wadda rikici na masa'alar da ake maganar rishin cin yanka ko kyauta ta sallah ta farkon shekara wani ya aiko mun cikin masu tambayar da sautin wani alama dai wani ɗaruɗu ne ɗan gargajiya da yana so ya tattaki ahlus sunna kan maganar cewa ba ta da wani asali babu inda aka samu hana kin cin abinci ko yanka na wannan harkar shekara ko sallah ta majusa ko ahlul kitab ya tattaki kwarai bayanin malaman sunna da kakonin kawo wani ayi abin ma da ba wurin shi ba zai kawo shubha irin ta hadisin Aisha da take ba ta Rasulullah wasu mutane sababbin musulunta sukan kawo mana nama ba mu sani ba wannan nama an ambata suna ko ba mu sunan Allah ba mun ci annabi ta kuku ta ambata sunan Allah ku ce ku ci kayan ku to kun ce ba a ce gashi annabi ma wani shi san koyar ba san ma hadisin wanda zo ya ta daga wani sahabi ya ce kaza ba wannan mas'ala ce ta musulmi ne ta ce amma tana shakka ne shin sun san bismillah kan ya ku sani ba wannan shi ba hannun annabi annabi ku ku yi bismillah ku tuka mu wannan ya kawo ta magana ba su ma da alaka magana idi su abin da yake magana suna magana abin da shi yanka kuma cewa akwai ruwaya duk da ibn taymiya cikin littafin shi ya kawo magana cikin tsadasa ga mustaqim wa mukhalafata al-jahim ibn taymiya kwarai ya kawo magana ya dogon bayani kanta to amma akwai hadisi tabbatacce daya akwai na Aisha akwai na Abu Bakar al-Aslami akwai na Sayyidina Alma wanda ɗan wannan mas'ala ce su abin da suke magana misali shi Abu Bakar al-Aslami cikin Sunan Kubra na Imam Bayhaqi haka Muslim ibn Abi Shayba ruwa ta zo ta tabbata kan cewa an iya da abokai zama inda muke a yanzu na mujusawa na kafirai sun zo sun kama iyalan shi abincin sabo shekara kyauta sai ke ce musu makanin fakiyatin fakuluhu wa makanin min zalika furuduhu ce musu abin da yake na marmari kenan abin da ke magana su kayan marmari da bayan ka ba ake yace wannan ku amsa ku ci amma abin da ba na marmari ba kenan na yanka na abinci yace furuduhu mai da musu kansu wannan sahabi ne Abu Dawud haka aisha radiyallahu anha a wannan wuraren an mata tambaya na cewa akan yanka na sallah irin ta wannan kahore goma jusawa an mata tambaya akan yanka abinci da suke kawo ita ma nafsar kala abin take cewa wa ma dubiya min lidhalika al-yawm fala takuluhu fa kulu min ashjarihim take ce aisha abinda suka ba ku na abinci na yanka yankawa aka dan wani sallah ta ce ku ci shi amma ku ci daga ɗiyan itace furi yanzu maka idan sun ba kyauta ta furi kana iya ci irin wannan samun sai na ali radiyallahu anhu shi ma an mai wannan tambaya shi an kawo mishi ma kyauta ke wanda ba ta yankan bace ba ya amsa kenan mas'alar amsa in abun ba na ci bane ba na yanka bane ba wannan magabata sahabbai ne ko ne tabbata sun tabbata su so muke koyi amsar kyauta kenan ba laifi in sun baka kyauta wanda abinda bai sha yanka ba amma abinda sha yanka abinda za a ci wannan shine magana cewa ba a ci kuma mun sani ko musulmi yanka ba dan Allah ba da wani daban ana ci balle Allah kitab kina mu rike magana kyauta in suka baka a sallah ba a sallah ba dan ba shi ba kanta dan ta annabi sallallahu alaihi wasallam kan shi ya amsa kyautar su ya amsa kyauta ta kowane kawuri kowane iska ya amsa kyautar shi hatta ta mara hatta ta ba mujuse ya amsa kyauta to abin da ake magana kan abin da aka yanka dan wannan kwanaki nasu shine ake maganar cewa amsa kyauta abin da suke samun sabani maganar yarda ko horin ciki ko barka da wannan wuni shine hadari sau misali na da aka yi basar da sambar a aƙidar su wannan rana ce aka yi Allah ko Allah ya yi haka ne abin da ya shafi ranar Allah ya ayyuba yana cikin duniya rabban ta da rabban san to kaga wannan kai musulmi aqida kai kai ka ko ne ya ga maka rubuta ce maka a taya ka san ba imani bane ko sai halaka da kai mai imani shi Umar bin Khattab radiyallahu yake cewa Umar yake cewa duk wanda ya taya su bikin sallah yayi murnar sallah su Umar bin Khattab yake cewa to gobe kiyama za a tada ku tare haka umar bin khattab kenan musa abin ko da wurin shi Allah ta muke mu sai maganar dama an taba kawo tambayar nan illa ina ga an rage yawan abun wai ana yawan tambayar su da cikin hanyoyin sada labarin wannan hadisin ya ya labaru aka ce wannan sai magana wai wata mace ce wai ita babanta annabi kakanta annabi mijinta annabi danta annabi wanta annabi wannan su malamai kasan wani abin da ke bai da alaka da musulunci abin da ya gabata bai da wani dogara da zaka ce gashi wai ya inganta amma akwai magana ibn kasir cikin kitabin tarihin shi iyaka mas'alar ya ce inda magana ta tabbata wadda ake dangana mu haka matar annabi ayyub suna kiranta layya ko ta ruwa a ce ilayya wata masu ce kuma sunanta rahama da ba sunanta rahama ma duk wannan maganu ne cikin littafi na tarihi me yasa suka ce ita wannan baiwa da matar annabi ayyub suna cewa ganin annabi ayyuba annabin Allah ne ita kuma kanwar yusuf alaihi salam ce yayi yaqubu ce jika wace ce ishaq kai ji da abin hutu kenan babanta annabi babanta annabi annabi yaqub kakanta annabi annabi ishaq mijin dan wanta annabi annabi yusuf mijin da annabi annabi ayyub danta annabi sassa zulkifil tun ɗan wa abin tarihi ibn kasir kice babu tabbas da wannan tarihi da aka dangana zuwa ga wani bayar Allah amma haka ke a rubuce cikin dattawan tarihi sun kama gana wallawa ala kina ka tambaye ka to an ce da layyaci eh an ce layyaci sai magana ta uku ita ma ta yawo da yawa kuma har suna yawo za ka ji sauti na balarabe cikin bali da fasaha ta magana daɗin magana abin zai baka sha'awa an kaji kalmar inda gaskiya ne cewa annabi sallallahu alaihi wasallam iya madina cikin gidan wannan ayu abu abul ansari sai kamar da ruwa take ta mu'adh bin jabal bin abbas suka ce sai ga wata sallama daga waje da kira annabi ta amsa mishi yace suka ce wai kun san wannan ce iblis ne yazo iblis ne yazo yazo tilis aka turo shi yazo jena shine ya shigo dai a takaice aka tattauna mai waye a cikin da hirai wa kai tsi ya ce kai waye kaza dai annabi ta mai tambayoyi wai ya ce wayi daga Allah ya kuma ya ji wani sauti daga sama kiran Allah ke mishi magana abin suke aka mai magana cewa ya zo in zo wajen ka dole wai Allah ya tura iblis ya zo da annabi sallallahu alaihi wasallam wai annabi mai tambayoyi ta Allah na kai ba da ne kalma fasi'a ya mai tambayoyi kuma kan ma ƙarya na ma ƙarya za a narka ni zan yi wane ne aka min sauti daga sama da mala'ika mala'ika zuce mashi to ka je ga mai gaskiya amma ka kaza tun abin da gajin ma ka san mai hankali ya abin abin zara wai ya zo iblis ya zo annabi ga mai fatawa iri iri dogon hadisi ne mai tsawon gaske an gaji su laraba su yi a samun fasaha ya yaɗa magana na yi wata bahaushe ya maka bahaushe na iya kalmomi masu daɗin gaji kamar gaske ina balmuwa malamai ina ga hatta lajanta da'ima da su bin baz su ina ga arshekar malamai da dama saudiya an kawo musu ashe tun da ransu an kawo magana su ce duk inda ake ɗauko hadisan ƙarya ma na ƙarya ma babu wani ruwa ne akwai yanzu ka cewa akwai wani tayi da malamin yadda abin mai suwa ya da tafi wani malamin kan kwanci bisa ko za a da maganin ko wani malamin an gargajiya da tayi ce kaza ne haka ne aka da tayi bai da wani tushe ko an da ake kawo jerin hadisan ƙarya ba ba disa suka ce hadisi na babu da makazu ƙarya ce aka kira maka ke kama wanda ƙarya abin kamar kun dadi ya ayi kaza kaza kai abu kamar gaske to wannan ƙarya ce hadisin ƙarya ne sama da shi ko da shi ko ƙarya ce wannan jaban aya ta 79 79
ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما مسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون wannan kuma muna cikin da wannan sura hanzu mai bayanin tabbatar maka da ta Allah da ibada da yarda da godiya da ni'imomi da Allah ya mana da tabbatar maka da hujja ka gani mai hankali ya ɗauki darasi kan wannan mas'aloli na yake ba misali wani abu daga cikin kudura ta Allah ya ce alam yarau ila tsayar musakharat fi jawi sama mutane ba su tsaya su diba saga tsuntsu yadda yake tashi Allah ya sauƙaƙe mai tahiya fi jawin sama a cikin sararin saba man su kuma lalla ba abin da yake rike wannan tsuntsu ba Allah ba hikimar Allah ya ba shi wasu ababe wanda kuma da yanayin da yake ciki da wurin da yake ciki Allah ya ba shi damar ya tashi sama maka yanka barka hadu duk wayanka shi ya mahe sama ɗan wannan duk irin ababa idan na ce kaza in duka ka karanci abin zaka akwai ayoyin Allah hatta yan wa bature da ke shi tsaye ke bincike na ababa asalin samun tashi tunanin adam mai tashi a tsuntsu ne an tsaya an binciki da tsuntsu ke tashi a sanin subhana suka bincika yadda yake tashi da irin ababen da yake aka yi ta jarrabawa har ta kai da Allah ɗan daga samu Allah ba shi hikimar da shi ma ke tashi an ka diba tsarin da hukukin da komi da tsarin kwana da komi tsuntsu ne zai misali jirgi digin hukukin akwai da ke motsa ƙasa da sama duk hukuki ne hukukin jirgi yake abin matsalai an ka ɗauki kwana jirgi zumbutu wani ka jirgi na motsi yake na na bakon tsuntsu ka sake an ka tsuntsu ka cire tsutsiyar ka sake shi bai kwana ka samu tsuntsu ka cire tsutsiyar ka sake shi bai kwana kun shi wuce ta yi bai kwana bai kwana kun tiyar ta bai kwana daga tsuntsu ke kwana jirgi ma daga nan suke akwai awa ba duk abin stancin gaba ɗaya an kadiba za ka ga imma na tsuntsu domin sanin subhana da cikin teku suna ɗaya ne imma da an sifa tsuntsu ko an sifa wani kihi a cikin ruwa duka yanayin ɗaya ne da sarfin tahiyar yanayin na sama da cikin ruwa sassan ɗaya ne wannan Allah sauƙaƙe shi tsuntsuyin wani Allah kuma hikima maka ɗauki wannan hikima kuma ga shi da yanzu in ka tsuntsu na ƙarami ne sai a ɗauki ka mutum ɗari biyar za a yi ma'aikata takwas ko ɗari biyar za a ɗauka da kaya kayan talan guda kaya Allah kayan talan guda da mutum ɗari biyar amma ya cire sama suka ce da ƙarin Allah ba abu haida wannan iko Allah ne kwal a ya sama Allah wani wannan ni'ima ce Allah ya mana ibamu wannan dama wannan iska an gace ne ma duk wani abin da ke ci kai ke wani hikimar wani abu ne ni'imar Allah Allah fadar da kai kake cin ribar ta baka ga cewa a sanin subhana an samu wani yanayi inda ya samu mugun yanayi ga jirgi ya sabto ya haka ya nama ya sabto da kasan almatsalar iska nau'in iska yanci ina canzawa sai ga a sama yana gargada ai tsarin da aka yi ne idan har an canza ga abun bai yiwa inda babu wannan iska da tsarin da aka bai wa ta samu sanin subhana na bin bincike ne bincika tabbas akwai ayoyi na Allah kan lamarin tashin tsuntsu a sanin subhana rata ku dibi wannan hikima inda Allah sauƙaƙe ma tsuntsu tashi sanin subhana man zukunullah ba abin da ke rike sun ba Allah inna fi dhalika laayatin liqaumin yu'minun wannan lamarin tashin tsuntsu a sarrin subhana akwai ayoyi abin gani a lura a ga a san kudura ta Allah amma ga mutane masu imani Allah samu alamin Allah ce gaba
والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين ɗan wani ma ne daga cikin ni'imomin Allah da ya mana da ya mana ya ce wallahu ja'ala lakum min biyutikum sakana Allah shine ya sanya muku yin gidaje gida wajen samun nutsuwa ne ka shiga ka kwanta ka rihi ka huta wurin samun nutsuwanka ya alama tsarin gida da gini da komi sutura ka a suturce kai abin da ga dama a ciki hankalinka kwance na imanin inda zai a yarda a buɗe ko bi sama ana ganin abin da ke ciki a cikin ɗakin shi a ta ɗauka da sabi wata wayawa da a yi filmin duk abin da kake cikin dare shiga da wuta a gidanka da sai a yi baka wato ba idan kamar garin wurin sirrin ka ne wajen samun tsokai abin da ga dama cikin gidanka a sai ranka rihe wa ja'ala lakum min julud al'am buyutan ya ba ku sanya muku samun yin gidaje na tanti nan daga hatar dabbobi na ni'ima ku ci nama kuma ku yi aiki da su. gida da ake na tamfol a da da fata yanzu akwai abu da yawa ake gidajen fata za mu ce na dabbobi ni'ima da ake tastakhifuna yawma za'anukum wa yawma iqamatukum wannan tanti gidan tanki rumwa ta tanti ba ta da yawon ba ta da wahala za ka iya ɗaukan kayanka ka yi bulaguro a gida ko a daji nan na akwai zama nan sauƙin al'amarin runwa ta tanti da wata ce za ka yi ka limce kayanka ka ɗora saman dabbarka ka ta wani wuri ka gina kayanka ka kawo kayanka shi za ka kwanta shi ne kuna ɗauka ta stakhifu na yamma za'anikum kuna ɗaukan wannan aiki naku na wata a ranar da kuke bulaguro wa yau mai kamatukum haka nan a gida za ku yi amfani da shi wa min asawafiya wa aubariya wa sha'ariya wannan dabbobi bayan aiki da matata na kwanki bangaren mata ne kuna aiki da sufinta sufi wanda yasa anan ba mu dabbobi irin na kashin azi ko europe kashin da kasar saudiya ga ta yi za ka su a can tamakansu da ragunansu sufi ne gashi ne kamar abdiga don wasu sukan sai kasuwa ma da wannan ribar da ake samu jikin sufin tunkiya ko rago sai ta yi kudin shi ta za ka ace ka ace ka yi ka saida ka saida masu aikin len masu abin len ana len da shi abin da rashin zare zare ake da shi mai kwari sai ka ace ka kame kame ko tan ka aske ka je ka saida kuma ya tuhu ka yanke ka saida wani ribar da ta sufin ta yi ta dabba mu anan namun namun basu da sufiye da sha'ar yace daga sufayensu wa aubariha wabar wabar shi kuma gashi ne na raƙumi shi ma nashi na gashi ne shi ma na raƙumi ne a cikin raƙuma ka samu shi shi ma gashi ne mai tarshi wanda ana yin zare da shi ana ake ɗumki da shi shi ne obariya jam'u obar ne wa sha'ari haka kuma da gashi da gashi misali irin na na na aka ce gashi wanda ake kan ado na ake kamar wata wata ya kaca wani wata shinguda a yi mai ado a yi wanda gashin da kashi abin ado ne da gashin kuna aiki kenan da gashin ma nasu kuna amfani da shi abin adam na yace asakan kuna yin kayan ado na daki da gashin a gyara a gyara iya walkiya kenan kuna kayan ado da waɗannan ababe wa mata'an lahin kuna da ababe na na morewa na jin daɗi bakin lokacin da Allah yanka mu kowa a cikin bayan wannan yace wallahu wallahu الله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون والله جعل لكم مما خلق زلالا kuma dai daga cikin ni'imomi da Allah ya mana Allah shine ja'ala lakum mimma khalaq zilala shine ya sanya muku daga cikin abin da shi ya halicci kayan shi kuke inuwa na ilomi ta itace wahala cikin itace shi harci kayan shi ka shiga ka samu inuwa ka ji daɗi balle yan wanda san amfani balle da rana ɗin aka samun oxygen inuwa mai mana iska mai daɗi abin shaƙa cikin nutsuwa a cikin ƙasashe to Allah shi sanya muku itace inuwa dan ba ɗaya bane ba inuwa ta ice da inu ɗaki wani zama na inuwa ya karanci abin inuwa ta ice inu ice ba gami balle da rana ba gami lokacin take zaman inuwar amfaninta iya da yawan gaske irin abin da adam ke shaƙa na yanayi na iska kyakkyawa mai daɗi da suka wasu damar rayuwa babu babu iska ɗaki iskar da ake samu a cikin inuwa da rana ba a samu a cikin ɗaki tabbas kuma kima Allah da yake yin shi yayi da rana dan a sha a shiga a huta a ji daɗi amma kaga da yake da dare ba ina bace babba ya bata fa'ida da ce domin kwanci da dare abin da shi ne karanta abin ita ce ice in dare da rana yake zubo oxygen iska da mutum ke so ya rayu da in dare ya zama gaza ke zubowa ba gaskar bane iska mana kyau ke zubowa dare abin da ya mana kyau ya ba ku mai kyau da rana in dare ka zubo mana kyau sai ce a ƙa'ida bai dace ga wanda ya san yanayin ice ya kwanta ƙasa ice da dare illa ce za ka shaƙi mugun guba guba ce za ka shaƙa ba sajan ba ina bane yanzu karanta abin sun san da haka kenan an wani shi a ce inuwa kenan da rana ina kuke inuwa ke sanya muku inuwa daga cikin abin da ya halitta min makala zilalan sai kuke inuwa don ku sha ma'ana ku huta wa ja'ala lakum min aljibali akanana kuma Allah ya ba ku damar yin samu wurin malaba a cikin dutse za ku zaka ku shiga ku yi kogo ku yi wani abin ku je ku samu mana mace madan ta malaba ku a cikin a cikin duwatsun kansu Allah ya ku dama ku sassaka ku shiga wa ja'ala lakum sarabil taqikum alharb wa sarabin ta ikon ba sakun daga cikin kaya da Allah ba kuke yi cikin ni'imomin shi amma da abu gan ne imma da sufin ne kuna ya ba ku su sarabin mana a ce tuwa riguna tuwa da kuke yi wadda ta ikon har akwai tuwa da kuke yi dan ta kare ma zahin rana wa sarabil wasu tuwa kuma ta ikon ba sakun wata tuwa za ku yi ta dan ta kare muku makami na ta na akwai mutane riga silke sirke da ake sa ta yaƙi kun san can da wanda lokacin babu riga ake saka mai riga da sarƙa ake yanta da sarƙa ake gama a shan shan haka gama ita ba ta hana ta motsi ko da gaba ka tana aiki amma kuma takobi ba ta tsara ta shi na kacca sirke riga da ake ta yaƙi annan ma ya sata annan ma ya ta sarƙa tana sata shi na kacca annan masu hankali da ba ta san gane inda har akwai buru da laya na maganin takobi na maganin kibiya da mun annabi sallallahu alaihi wasallam zai yaki sai ba sai ba sabai ba ko da zai ba sai zai ba kyauta ba ko zai rubuta kuwa ko ko sai zai dai ya rubuta ayoyi a je a je a take kamar aljanni gurin a bike nan a bike nan a bike nan amma annabi sallallahu alaihi riga yake sai ya sa hula ta kwano ya sa hula ta kwano ta tsarka dan kare mukami a sa a wuya a sa a hannu a sa haka sabai suke ka ce mutum iya gani za iya iya motsi iya iya kara iya tas tas tas zaka tana yi bala a ne ana ana hutu na hutu karin ƙara sarka tana ƙara don kare makami hatta kuma abu kuma gasa kuma tsada ga kuma abu mai tsada na sai da na ali lokacin da an fada ana cikin sakin da ya bada ita ya bada da kishi ta bada ya bada ta yaki kuri suke yi kaga inda har mutane zan gane an har akwai wannan layu ka ka maganin ƙarfi da maganin a ce kawai dabara amma bai ba kowa raba kyauta zai ba sai zai ba da nan mutum daga mai hankali zai gano duk wannan daba daba ne duk daba daba ne gargajiya ce annanci da cikin addini an na suke yi da musulunci ya zo malamai suka suka rikide su suke yi duk wanda ka je cika ga rana ka zalla iri iri manya ga rana ko ko sai to dama haka muka rayu haka ake guru da kiri da komai da komai da musulunci ya zo ya aka aka juye sai malamai sai a maka talaya sai a maka ta Allah ta sunan Allah a gama da ice kaza a sa a kiri ka sa ice ka sa kiri da laya kaza a jiki kamar an kama kura Allah yana da kiri mai launin laya talatin layin da ake yin ta azumi ake zo kullum in aka yi sharuwa aka rubuta aya wata aya ce aka sharuwa aka yi in aka azumi talatin laya talatin in aka yi ba ɗaya talatin ba ɗaya layi ya kasa jikin iri ya karata zan da ba da ba mu kona su duk haka ne haka haka mu tashi in mutum anan cikin mu duk wanda ɗan shekara arba'in a nan hamsin a nan ya yi haka ne ya jambe makaranta idan dole in dai kana makaranta shi kana kowa ya haka in dai kana makaranta da kun dai kun kun dai hana hana uwaye ka bunta da mutane sai wani da wannan haka aka tashi cikin wannan gargajiya shirka dumulu kuma ni kirin wallahi ka je ka sai ka je ka ice wa ka ice magana ka dauko ka saka ka zo ka tsara kirin ice ne kuma annan ka ce sunan Allah ne shi zama sau da yawa ya su kama a an ce in ta sunan ƙur'ani ce daga nan suka wuce da harafi da ƙur'ani ta ƙur'ani ake yi ba ba da manzan ƙur'ani ko mai gama ke ciki in ƙur'ani ba rashin lahiya ba ya zo ko an gama a rubuta da jini a sa a bakin ƙarhe a rubuta allah haka ake duk zai da sunan wani ta ƙur'ani ce duk da mara ce Allah ce muke mu kenan musulunci babu wanda don kawo magana baka buguwa baka buguwa baka ganuwa kuna an bar hanya eh an bar hanya an shiga da badabu duk musulmi da hayaye mutum kware buguwa yake eh ko wale buguwa yake yi kuma yankuwa yake yi halbuwa yake yi kowaye to akwai wani kai ma'anar zama zalla manzo Allah ba gaje shi ba aka wasa mai kai aka wasa mai hakuri jini har da take da ka waye kai shi shi ma he karshe samu kariya ban sa kawai wallahi wallahi ya samu kamar nas to koyi ta shikenan Allah kare shi amma Allah din yake na kwana da shi ko shi ma ba laya bace ba Allah ne umarni ne daga Allah shi ma bashi labari daga yau an kare ka iya da yan gari yace in sarfu anni ku tayi wanda ban ban bukatar an kare yanzu kullum Allah kare shi ba wani magana laya kun labar abubakar kai umar kai shi akai da wuka ana haka usman haka duka shi akai akwai kamar su da akwai da kai sanin qur'ani ko jama'a na inda mutane da mutane su gane addini ka adam hore ko inda wasu da malaka wasu suna ci da addini wannan dai kuma ka karanci duk tarihin addini kan tarihin sun kan tarihin abubakar ya huce umar usman ali duk da har da kasu kasu gariba kaga in ba yanka shi akai ba kuma a wajen yadda a bugi su su buga su buga buga buga aiki wata wani ya shahada wata wani haka suka sabo suke yi duk wanda ka wata mutum kanta addini ne ka aike kwashe da hira da kama kame ka gane rayuwa annabi sahabbai sun je sun gaba da gaba an buge sun buga manzo Allah ya buga an buga an wasa mai kai an wasa kaza kai Allah bashi wannan kariya to akwai akwai da kai to idan wa'annan aka buge su aka soke su kai ka ce baka sokuwa ka buga ka sa ka bar hanya kuma waye wani gumba waye bai gumba waye bai gumba ya hutu ya hutu ya ce Allah duka duka zuwa daga ya ce na ga ta abuka gwamnati ke cewa kudi sai da musamman wani bai goye zo mun bige shi bici ba na aka yi nan kusa wannan nan wannan kwana kan kwata dan cikin yan wali sunna a wani wani ya cika baki ya ce wallahi ka zo gashi zan baka jika goma in ma ku to da baka baka cita ku to da maka ya ba ce zo ya ba shi wasu yayin asirin shi Allah ne mai bugu da hidin rere haba Allah hidin rere bugu da mishi haba Allah aga aga aga an ko kowa aga an ko kowa wai bu haji bu haruwa duka ne dukkan ka zai gudu kadi ba ni haruwa da ya kamata ku gani ga su cike da cike da laru da iri ga sanan wai wai ba ya kamata ku gani a ɗan dambe a kowane mai buguwa ba wani mai buguwa kai ba taɓa yi ba a ce ga wani shi mai buguwa kun yadda aka yi kai ya ce ba wani mai buguwa ko abu wani ku yi hankali da yan lamara ko duk yan wani yan lamara da shi da addini ko da musu suna addini ko da baka samu buguwa kun ka taɓa kowa kenan ya ce ga shi dai nimomi da ya muku ya ce wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa zilalan Allah san ya muku daga cikin abin da ya halitta ya muku inuwa ita ce wa ja'ala lakum min aljibali aknanan kuma daga duwatsu suka za ku malaba a cikin duwatsu wa ja'ala lakum sarabil ya sanya muku wasu riguna taqikum alhar wanda suke kare muku zagi wa sarabil wasu kuma riguna taqikum ba'sakum suna kare muku makami Allah ce ka zalika tumu ni'imata wa alaikum haka Allah ke cika muku ni'imomi iri-iri daban-daban la'allakum tuslimun dan ku mai kauya gare shi kadai ka goma shi da kowa ina ubun gaba dai Allah bai tare da kowa ba shi kadai ka yi shi haka zalunci ne ka kace ka ka ba wani wani bawa me Allah ce gaba fa in tawallaw fa innama alaykal balaghul mubin يعرفون نعمة الله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون فإن تولوا تولوا كرا دا الله كي مسو نجا هنكلي سو غانو سو كأي تألا مي وإن نعم ميجي مسو bai yi ba tarayya da kowa wajen musu wannan ni'imomi idan suka ba da baya to kai fa inna ma alaikal balagul mubin ba ruwanka naka wa'azi ne kai wa'azi kai kira zuwa ga Allah ta rage gare su wannan wani shine kiran ahlus sunna kullum kira ake mai neman tsira duniya da lahira Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko yayin don ibada ya aiko da manzanni mu muka yi katarin dacewa da shugaban manzanni annabar manzanni Muhammad sallallahu alaihi wasallam muka sa wannan annabin da aka yi ta da suka ta guri ba samu ba ya zama to annabin mu to wannan annabin ake so in zaka bauta ma Allah ka bauta ma Allah ta yanda ya karantar da kai shine tsira kada ta Allah da ibada da haka kai alƙawari la ilaha illallah kace Muhammadu rasulullah wa'annan duk wani abin zaka je ka zo kakka yarda shi wannan Allah ka gama shi da wani shi kuma wani manzon kakka bauta ta mu Allah sai da abin da ya shar'anta ya daga cikin imani da Muhammadu Rasulullah ta sadiqu fi ma akhbar wa shi nan ma anna wa zadar wa la budda la la ma shar'a daga cikin abubuwan da kace kaida imani da shahada la ilaha Muhammadu Rasulullah cewa ka gaskata annabi duk labarin annabi ce za a kaza gaskata duk labarin da ya bada cikin imani shi kuma da duk abin da ya ce ka a yi ka nisanta na yi ka yi wala ya buɗe Allah ilai mashara kakka bauta ta ma Allah sai da abin da manzan Allah ya shar'anta na shi ne kiran halu suna da shi aka aiko maka shi ka imani shi ne manzo daga Allah Allah bai magana da kowa a duniya bai magana da kowa wajen baka doka ga wanda aiko duk wanda zai baka doka in dai abin da shi Allah ne ka ɗauka a wajen wani to ka kafa da washi da malamai suke karawa cikin tawhidin na na na na risala ima tawhid ashe tawhid risala tawhid risala yan wa lazim ne duk da babu shi a rubuce amma duk mun imani sai cewa manzon Allah shi kadai ne a zamanin annabawa kafin shi ga zakariya ga yahaya ga isa ga annabi dawud ga annabi ga annabi suleiman annabawa sun je aka guda kuma manzon Allah shi kadai ne kenan gama shi da wani yarda ka doki sako daga wajen wani ba nan satarma ka gama manza da wani alƙawarin da kama Allah ya Muhammadu Rasulullahi ka saba ɗan sahabbai sun yaƙi wasu al'umma suna sallah suna azumi kuma sun yi da Muhammadu manzan Allah ne masu ka ce ga wani ma musulama an mai wahayi a kan ka banu hanifa sahabbai shugabancin abubakar sadiq aka yaƙe su aka kashe su aka zuluce su sun gama shahada su ma inda ka sun gama shahada sun gama shahada la ilaha illallah kusan Muhammadu Rasulullah amma matsalar su sai suka rada wani ma ya ce Allah mai sako zai wani musulmi a nawa su ma sunu malamai za su yarda ga sako daga wajen Allah wani ya kawo ku ba na ba su da su kuma sun gaba su ne ma a gaban suna addini su ne malama suna kirari wani sako daga wajen Allah kuma iya yiwa ka ga ka ga da akwai sabai me zai hana a ce a taba su babu zai hana tun babu imanin wallahi wallahi duk wanda ya yarda akwai sako daga Allah daga wajen Allah zai aiko ma bayi wani alkhairi ya wuri kalmar Muhammadu Rasulullah ya wuri ta mu imani babu wani bashi ba inda abin sha daga Allah ne ba mai kama ka Muhammadu Rasulullah amma ka ji baki da baka da ƙarya suna ne cewa su ba masu manzon Allah san ƙarya ƙarya ce ina kai na san shi ka da wani ya kama saboda ban Allah ka amsa wani tsara maka ibada ka amsa amma kaga cewa kai ba san manzon Allah wallahi ƙarya ce ba ba san manzon Allah ga wani zai zai yarda wani ya kawo na daga wajen Allah na ibada kuma za ka yi san ka gare shi ka yarda ka shi ne babu wani wani zai ce maka Allah ya ce ka za a yi ba shi ba da ka mutu da wani kenan kawo da ka koma akwai wani kai bayan shi akwai wani dan shi mai mai rasul dan saƙo ne dan saƙo ne daga wajen Allah yan wani barkar misali ce misali yanzu mai hankali yau ya san da cewa wani mai ce rasul dan sako da alimin a hausa mace manzo me manzo ta mai labarin manzo a zango tana magana haka manzo zaman me ake manzo duk abin da sarki yake so daga birni yake so ga mutanen zango talakan zango manzo zai gaya man shi kuma manzo ya zartar da sakon sarki a zango ba ba ba haka ake manzo ki to shi manzon Allah ce ita manzon shi ne ake manzon Allah ke duk abin da ya shafi bayi mu wannan manzo na Allah shi Allah ke aikowa sai da bayan Allah haka yake yanzu za ka yi nan wa zai yarda misali a ce yau gwamnati ya turo gobernar ko anan babu gobernar wanda da abin da ya gwamnati ake turo a jiha region gwamna ko gwamna shi wakilin hukuma kwanan da aka wata buru a zango ko a birni an sa gwamnora ya ce aka ce ga gwamnar sabo shi ne ta yi maka wanda aka yi ga wanda shugaban kasa ya ku da magana sai kuka yi naku a zango ko a karakara ga gwamnora ga gwamnar da Allah wannan gwamnatin zai sa ma kashe a baka kasuwa ta gwamnati zai ba ka ma kashi a baka kudin gwamnati ka san zai kaci kashi ma to wani haka bida a take wallahi baka yin bida Allah baka lada shi Allah ga wanda ya aiko in kai abin da ya yi a baka lada in ka ki a baka shi to haka yake duk wanda ya yarda kamar da zaka yarda wanda ya yarda wani gwamna na ƙarya a gefe a cikin gari da wanda da dan bid'a ya tsaba shi tsarin addini duk haka ya matsala Allah bai ba ladan bid'a ba ta ladan Allah ya shiga abin da ya ci ayi ya kai na wanda ba hadarin kama yarda da wani ya kawo abin dan Allah shaidan wallahi Allah kullum na shirka mu Allah godiya wallahi Allah a yau a wannan duniya ta yau Allah fa in ce ka fa in ci bautar Allah Qur'ani da sunna kuma ba da ra'ayin wani ba yadda Allah ya ce manzo Allah ya ce a sunna tabbatatta baka kwashe kwashe la kama Allah godiya haka wannan abin godiya ne ba bane na wani karin godiya ce kama Allah ba wace ta Allah ga mutane da suna musulunci amma kuma sun bi daji wannan ce bayan wannan ce kaza annan garin kai kasu daban ko ba kuta shi daban ko ba da shi daban ana masa da hankalinka Allah shaida mu akan sunna akan kitabu wa sunna akan fahimtar magabata na kwarai Allah raya mu haka Allah kashe mu haka mu tashi haka gobe kiyama yace wannan kenan fa in tawallau in kuka bada baya kan wannan kira zuwa ga Allah fa inna ma alaikal balagul mubin kai manzo aikinka isarwa ce kai bayanin abinda Allah ke ni kurin ka kare imani shi imani ta rage ga bayan Allah bayan Allah ne me rabo ga me rabo ba na kai da shi yace ya arzu ni'mat Allah kuma yunkirunha mutane suna sanin ni'mar Allah domin duk wani abin da aka jero na nemomin Allah na dabbobin na gida nan duk gaba daya babu wanda yake ce ai abin bautar shi ne kowa ya san na Allah ne amma kuma na inkarin abin to tunda ka san na Allah ka yarda me yasa zaka kuma ga gaman Allah da wani bawa mahalicci wani aka halitta shi ne karin sun san ni'ima ta Allah ce amma kuma suna musu ni'ima wa akasaruhum kafirun Allah ta mai yawan kafirai
ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون نمكما الله سبحانه وتعالى irin labarin halin da mushrikai za su samu kansu a hilin kiyama yace wa yawma nab'athu min kulli ummatin shahida ranar da za mu tado wa kowace al'umma za ta zo tare da annabinta haka Allah ce kowace al'umma da annabinta manzala ce an gwada su ruwa cikin musulun sallallahu alaihi yace an gwada mu al'umma kuna nabi iya zawa da nashi wani da jama'a masu yawa wani da ‘yan kaɗan ta hama da wani annabin wanda mutum goma annabin Allah ne ya zo ya kira ya kira ya kawar mutum goma ita kama ya gani annabin ya zo ya kira da mutum ɗaya ita ka ya gama wani ma ya ƙare shi kaɗai koma ga Allah kuma annabin Allah ne manzon Allah ne ya kira ya ƙare ba wanda ya kasa su a wajen wasu aiki suke ai mafi yawa a gudun mun taru mu muke da yawa ba haka ba ne ba ruwan Allah mafi yawa dukkan ka kanci Qur'ani tun daga tun daga Baqara tun daga Fatiha har Nas bayan daga Allah ya yabo ga masu yawa da aka mahi yawa mahi yawa ya ci ba da hankali mahi yawa a zalimai ne mahi yawa kahure ne mahi yawa Allah bai yabo masu yawa dan da yawa babu Allah bai taɓa yabo masu yawa dan da ba mahi yawa kuma haka duniya kullum duniya haka take haka nan kakka rudu da yawa yi aiki da gaskiya kaɗan ne da yawa ne ina gaskiya take kuɗa dan da yawa suna rubu a wannan yan kaɗan ne yan kabi su kaza a garin wani za tsane ka aka ji lahira ka hudu an ta tsabari kai ɗaya yanzu ga yan uwa haɗarin ruwa da jama'a yau aka ɗauki ranka da yan uwa da iya da dangi ko bai kama laka akwai mai laka ka ana ɗaukan ka a makara an ƙare daman ka bar gida a je kabari da gaugawa aka binne ka za ka kowa kabulin makwantai makwantai karama ce ana koko wani ruwar katanga jib jib a ruwar katanga dan mutum ne wasu yanka an kare sun kare kai kaga duk wanda ya rubuta wa mutane abokan zama ɗan unguwa dangi kan bukata da su haka nan ma dai ka ga wani bid'a ce ka ga nan annace dai a yi da kai dai ka arba lahiya ko da can ka hudu arba lahiya ba arba lahiya ka tsaya cikin hushin Allah ka ɗan wa kullum ka nemi ka ce kalimar da Allah kalimar da Allah ko ka nemar da Allah manzon sai yake cewa manar ruwa yake cewa duk wanda ya nemi yardan Allah da hushin mutane Allah zai kare mi sharrin mutane duk wanda ya nemi yardar mutane da hushin Allah mutane ba su ma hannun kodu in kullum yi kwarin neman yardan Allah kuran in ka san kana kan hanyar Allah abin Allah ke so duniya kowa ƙi ka kowa ƙi ka kan labarin annabi ibrahim alaihi salam bakin ta dai kashewa ko bakin abin da mutum zai maka baki ya bade ka duniya ya kashe ka kuma kashe ka baka mutuwa yace kenan yace wa yawma nab'as min kulli ummatin shahida ranar da zamu tado daga kowace al'umma da ajnan min shaida mana annabinta thumma la yu'zina allazina kafaru wala musta'tabun kuma a wannan rana Allah bai ba da uzuri ga kafiri ne kawo hamzari ko ya nemi dama a bashi dama ya dan tuba a dan bashi gyara babu dama yace haza lama ya dan tukun lazan nan fa tazrun hane ba magana magana maka ita yan tikala ba daman magana ba da neman kawo ka kama Allah ya da wallahi kasan Allah jama'a ce yan goma ne suke da yawa na tsoron sharrin su idan gina da kan bata ba ruwan Allah da wannan ba ba ruwan Allah da hamzanka duk wanda ya koma ga Allah bai gyara ba wala bai kama Allah hamza duk gobe kiyama babu dama tun daga nan ka gyara tun da wuri ya Allah ce gaba وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون nan kuma bayan mun ji dai da za a tashi ko ta al'umma za a zo da annabinta kuma a binciki kowane annabi tare da al'ummar shi sai Allah ce wa idara allazina zalimun azaba idan wanda suka zalunci kansu suka ga azaba gadangada dan za a ido hudu aka ce da wuta za ta tsinkayo ko ku tsinkaye daga nesa kayi a gamu ruwa cikin sai musulun ana sarrafa iya cewa yi'uta bi jahannam yawmul qiyamati بسبعين نكتا معها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجورونها دوتا جهنم أيل القيامة تنادى اللنزان دبو سبعين yace korin linzami mala'ika ne dubu saba'in suke yake shi duniya ce ba karama ba muka lissafi wajen miliyar hudu ne da nafsan miliyon na mala'iku ko kato ɗan dako aka baka miliyan gasa abin baka mani ba kato ɗan dako wannan kato baka ba ɗari a cikin yana gura ma wannan mala'iku ne miliyan hudu miliyar hudu da miliyan ɗari ta tara kasa abin yin wani sai a ce shara mutum da girman gaske sai suka ce ya Allah ƙara a tura a toce Allah halimi akwai ƙari Allah halimi mazid abin ne da yawa ƙaza abu ne manzo Allah ce yaji ya tare sabai ne cikin Madina ya tare sabai sai suka ji daram yace ko san armi sai musani rasulullah yace wani dutse ne aka jewa shi daga gaban jahannama yau da shekara saba'in baya yau ne ya kai danda Allah ya ji da ku kara dubu saba'in ya gangara ba kwana ba a saba'in ba dubu saba'in ya gangara ba gargar gargar gargar ya ce yau ne ya kai kasanta kasa an makarmi ba ne ba ya ce za a zo da ita a hilin kiyama da mala'ika dubu saba'in suna ja zinzami dubu saba'in ko da linzami mala'ika dubu saba'in amma an ce za ta wata girgiza a yi kiyama kowa ya gufana Allah ta kai rakiya ta kai kowa ya tsorata in ta girgiza ta motsa shi can na shi an Allah ta cikin cikin fakan daga ta wazara ta mai wazara ta mai kanin ba'idin in ula ta gaza وإذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيزا وزفيرا نعم وإذا ألقوا فيها وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا nan yan uwa an ce wuta idan ta hango mahshar da abincinta yadda ka san godiya ko doki har ya ya tsinkai godiya inda yake hamimiya iya so yaje Allah ce wa idza ra'atun min makanin ba'id idan wuta ta hango abincinta ƴaƴanta daga nesa Allah ce sami'u laha taghayyuzan wa zafira zaka ji hushi ta hushi tana boda zafir shi ne hutukar shi na ta hu zafir lumfashin da kudin mazanin kyau labari yake cewa sai sanan yake cewa ta ruwa yake cewa a wannan ɗakin ba wurin wuta ba inda akwai ɗan wuta guda a wannan ɗakin namu da mutum dubu ne ruwaye da mutum dubu ɗan wuta kudin helin hashi duk za su mutu gaba daya ba wuta ba lumwashin dan wuta kuran ce annaji ce kowa zai mutu a cikin mu lumwashin wuta kuran dan ba mutu a can to nan wuta ce take take boda ce tare da tana bo tana huta hushi kuma tana huta kara Allah ta wa iza ulqu minha makanan tayyiban muqarranin idan aka je wa ƴaƴanta a ciki muqarranin ta makan da yake a wani wuri na kumci a matsayin kuma mukarrani a ɗarme hannu da wuya a ɗarme tab da ta wannan halin da'awu na laka sabura za ka suna kiran wa sabura wa sabura wayo mun gama yawo wayo halaka mu ya ce musu la ta da uliyo mu suburan wahida wani ko suburan kasira a yau halaka a halakoki da ba ɗaya ba halakoki a kun gama yawo Allah kare ni ya ce don haka wa'ida ra'allazina zalamun azaba idan azzalimai suka ga azaba gadan-gadan a hilin kiyama kuma na azaba fala yukhaffafa anhum wa la yunzarun ba a sassabta ta akan su azaban kuma ba a musu dan dakaci a dan jirayen su su dan huta kuma ba a dakata kai tsaye ne kurin bayan haka wa zara allazina asharaku وإذا رأى الذين أشركوا آباءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون saba cikin nan Allah ya bamu labarin halin duk wanda ya bautata ma wani Allah ailin kiyama Allah zai gama ku za ka gan shi a hirdiyar fil kiyama kowa Allah sai ya gwada mai abin da yake bauta ma duniya cikin ruwa cikin sayar bukhari cikin sayar musulun man za ki ba sabai labari lafazin kamar da yake annan nasa qalu ya rasulullah hal nara rabbana yawmal qiyamah قال هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب قالوا لا قال فإنكم ترونه كذلك يحشر الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبع فمنهم من يتبع الشمس ومنهم من يتبع القمر ومنهم من يتبع التواغيت وتبقى هذه الأمة فيها فيها منافقوها فيأتم الله فيقول أنا ربكم فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفنا فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم فيقول فيقولون ربنا فيدعوهم فيضرب الصراع بين ظهراني جهنم فأكون أول من يجوز من الرسل بأمتي يتي ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم Allah.
zuwa ƙarshen hadisi Na'am.
abin da ke ruwa a takaice annabi ya tada sahabbai kace masa sahabbai shin suka ce ya rasulullah ya ubangiji ya- ya ya manzon Allah shin hal nara rabbana yawmul qiyama yanzu gobe qiyama za mu ga ubangiji ya rasulullah za mu ga Allah a hili yace zan tambaye ku kuna turareniya wajen wa- ganin wata iya daren sha hudu babu girgije kuma yau kuna turareniya daga tugaran gaishe kenan kowa zai ga wata ko ba ka ce a, mun yi taro da yawa muna taro da yawa ta kare ne kowa zai gaishe kenan haka za ka ga Allah ba mai kare ga dinin kiyama yace za ku gan shi ya ce gobe a hilin kiyama duk wanda yake bauta wani abu shi zai bi za ka bi naka Allah ya yi a ware eh mutazir mace mutazir mace mutum Allah ka ci ko za a ware za a ta ware eh mutazir mace mutum za a ware ko zai bi na shi ya ce wanda ke bin rana ya bi ta wanda yake bauta wanda ke bauta ma rana zai bi rana mai bauta ta ma wata ya bi- ya bi wata ya bauta duk wani gumki an bauta ka bi ka bi naka haka za a kowa bi nashi sai wannan al'umma har muna hukan Na'am.
ita al'umma ta su Allah zai musu magana zai so zai musu magana kai tsaye zai zo musu zai ce musu ni ne ubangijinku sai mu da muna nan sai ubangijinmu ya zo Allah zai zo musu zawa ta musamman kuma za su gane ga sun ga Allah nan kenan kowa zai ga Allah ita a wannan hali ne bayan kowa ga Allah Allah zai sa a buga sarari ci akan jahannama Na'am.
Ita wannan- annabi ta wannan saradin ni ne da al'ummata farkon masu ƙetarawa ya ce amma ya ce a kan sarari ya wani mazana ce ba mai magana ya ce hatta manzanni mu kuma magana su Allahumma sallim sallim Allah amincinka Allah sai gudun kasu wada a tar maganar Allah kuma ma wani zai ce gobe kiyama zai zai zai zai kai ka ya tsallaka ka shi ma duka ce sani ba wani ma wa wani kai ka wani zai kai wa ma daga na wai iya da riga mai dubu saba'in zai kai da kai dubu saba'in zai wa Allah zai wa Allah samoga haba dan wa wanzu ma wani san kiyama ta wani san kiyama ya wani magana ma kace ga wani wa shi a duniya har ma ya samu to nan manzannin Allah kansu Na'am.
annabi ta ba su da wata kalma akan siradi Allahumma salli suna neman aminci su wuce lafiya mun haka kiyama an wa mutum ya ce kaza kaza da santa wani wala ka karanci kiyama ta yi kari wani mun zama Allah ka sa tsoro ina ga wani wanda bai bishan bai sama hadin daga ciki Allah ya shirye da mu yace kenan waɗannan wannan mana wa idza alladhina asharaku shuraka'ahum idan waɗanda suka gama Allah da wani abada masa abokan mana abun bautar su qalu rabbana zasu ya ubangijinmu haula shuraka'una alladhina kunna nad'u min dunik ya Allah waɗannan ko da wannan shi Allah ne ga wannan nake bi wannan nake bi Allah ne ga nawa su kuma abun bautar a ƙarshe lokaci Allah kai mu ranar ta sai mu dasa kan farko ayi insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته